أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى
a muna cikin wannan sura ta suratul nazi'at mun kwana akan aya ta 26 yanzu za mu tashi kan aya ta 27 cikin yardar Allah da nufin sa Allah subhanahu wataala bayan ya hakaita mana da abin da kafirai suka faɗa a lokacin da aka ba su labari da cewa akwai rayuwa bayan mutuwa ma'ana in sun mutu za a tashe su to sai suka ce a tilka idan karatul hasira a to in ko har za a tashe mu alhali mu mu yake gaskata ta cewa ma za a tashin ba dan haka mu tsaya mun yi wani aiki wanda shine abin da ake nema da rayuwar tamu ta duniya ba to ai ba mun zama kenan mun yi mun yi wato komawa ma'abociyar wato tadewa tunda ba mu da aiki mun koma rayuwar da abin da ake nema a wannan rayuwar mu ba mu da wannan to dan haka mun zama komawa ce ma'abociyar taɓewa to sai Allah subhanahu wata'ala wanda sun faɗi wannan ne suna masu nuna cewa wannan tashin ba gaskiya bane ba za a tashe su ba to sai Allah yake cewa da su a antum yanzu ku ne ashaddu halqan mafi tsanani a wajen halitta an sama ko ko sama ita ce ashaddu halqan ita ce mafi tsanani a wajen halitta fiye da ku ku ga ya mun da halittarku da halittar sama wanne ifi girma wanne ifi wato matsayi a wajen halitta ɗin to in har kun yarda cewa sama ita ce mafi girman a wajen halitta fiye da taku to banaha to ga mun gina ta mu Allah ɗin nan mu muka yi sama to wanda yi sama ya kasa yin ku ku ɗan tsugulutu guda nawa kuce ku duba girman saman ku gani mana ku ga inda Allah ya ce ta Allah ce da hamdul samawati da ardi akbar min halqin nas ai halittar samai da ƙasai ai shine mafi girma fiye da halittar mutane aw laysa allazi halaka samawati da ardi biqadirin ala an yahluka mislukum bala yanzu wanda ya halicci samai da ƙasai a ce ba shi da ikon da zai halicci kamar ku bala shi ba yake da ikon da zai wannan saboda haka ashe idan kuna inkari cikin cewa ba za a iya dawo da ku ba to ku sani an halci abin da ya fi kuma ballantana ku din ku da an riga ma an yi ku dawo da ku za a yi wacce ku Allah shi aibadiku samawati wal ard Allah shine mai kirkirar halittar samai da kasai Allah shi halice ta to tunda sama halittar samai ta fi halitta fi halitta ku girma kuma ta fi ban mamaki kuma in wahala ce ma to an fi za a fi wahala a cikin halittar sama fiye da halittar ku to bana ha ga saman nan mun gina ta mu muka yi ta kuma mun yi ta bigairi a majin tarona ha babu wani shi shige wanda girman ta rafa a samkaha fasawaha girman ta rafa a samkaha Allah ya daga rufinta wanda rufin nan nake kadai kaurin sa ma tafiya shekara 100 ne tafiya shekara 100 ne sannan ga ta fadin ta ta ninka duniya domin fadin sama ta ninka duniya ninkin baninki to amma ubangiji sai ya halice ta ahwa da gairi amajin taronaha Allah ya halice ta ba wani shishike da kuke gani ina ce ba wani shishike da kuke gani to eh Allah ya halice ta akwai shishike sai dai ba ku ganin sa wanne ne shishiken shine qudratul lahi qudrar Allah ita ce take tafe take tantafe da sama ko kuma Allah ya halice ta da gairi amajin ba wani shishike tarawunaha ai kuna ganin ta waye taba ganin kicin shi can duk yawan duniya da ake yi akwai wani turawa da suke sun gano ga wani al'amudi na duniya a wata ƙasa an gano shi ba su gani ba to ashe ubangijin da ya halicci irin wannan sama tare da girmanta da irin faɗinta da kaurinta da irin nauyinta da nauyin halittar da yake doranta amma Allah ya halicce ta a hawa a iska ga ta nan a sakale a makale ba tare da wani abu ya makale ta a can ba ya sakale ta ba ba kuma tare da wani abu ya tokare ta ba kuma babu wani abu da yake motsa ta babu wani abu da yake nauyin halitta take kanta bata bankaro ta tare kasa ba nauyin ta bai sa ta fado ba sannan kuma dade wata ba sa ta tsatsage ba har ta har ta min fitur akwai da ganin wata tsaga duk dadewar gini komai nagartarsa in yi shekaru sai ya kira ki sai ya nuna amma sama nan ta girme duk wani gine ka sani a duniya amma ba a taɓa ganin tsagewa ba iska ba taɓa girgiza ta ba ruwa ko wani abu bai taɓa tsaga ta ba to ashe wannan lakalku samawati da ard a kawai ne take halitta wannan sama da kasar nan ai ita ce mafi girma daga a ainihin halittar mutane saboda haka Allah ya halicci sama a bisa wannan wato launi da Allah ya faɗa domin mai dan Allah ya nuna cewa ita wannan sama da Allah ya halicce ta to fa ya halicce ta ne dan ta zama mana mai dan ta zama aya gare ku da zama aya ga dukkanin mutane baki daya shi yasa ita sama abin da ake nema ka kalle ta kai izina unzur ila nafsika summa taqili li alimul ulwi summa sufili ka fara duban kanka ga yadda Allah ya halicce ka sannan kuma sai ka curu zuwa ga alimul ulwi ka dubi sama kaga inda ubangiji subhanahu wataala ya halice ta shi ne Allah ya cewa afrin min ru'il sama'i kayfa banaynaha wa zayyanaha ba sa duba ne zuwa ga samai yanda muka gina ta da kuma yanda muka tsawata ta wa ma laha min furuji ba wani kofofi ga sama har yanzu ba ta ba samun tsaga ko kirakin ko kulewa ga halitta sama ba to su wannan ba to haka Allah subhanahu wataala shi ne ya halitta mana ita saman nan da ƙasar nan baki daya wanda Allah subhanahu wataala ya halici sama wato gabanin ya halici ƙasa wato lokacin da Allah subhanahu wataala ya nufi ya halici sama to ubangiji subhanahu wataala ya halici ruwa da Allah yake cewa waje an nami da ma'i kullu shay'in hayy to saboda haka da doron ƙasa wato duniya baki daya ruwa ne shine farkon abin da Allah ya halitta wato bayan haske na manzal sama wanda an halitta daga Jordan Baba daga wannan Jordan Baba daga nan kuma aka halicci ruwa to ubangiji ya kalli wannan wato da ba ya mata nazara ce ta narke ta zama ruwa to sai Allah ya halicci ruwa wannan ruwa shine Allah ya halitta masa tambal tambal ya rika tambal tambal yana dukan junansa ina pat pat pat pat ina dukan junansa wannan dukan junan da wannan tambal tambal din da yake yi sai ya sa shi yayi zafi yayi zafi yayi zafi ya dinka tafarfasa sai zama tiriri yana tashi yana tashi yana tashi yana yin sama to sai wannan tiririn ya taru ya taru a sama sai ubangiji subhanahu wataala sai ya san darajar shi to sai halici sama daga gare shi eh domin daga ruwa ita ma sama aka yi ta wanda annabi da mai kula shi hai wannan tiririn nan da ruwa ya dinka wannan wato ruwan ya dinka tasa to shine Allah ya sanya masa sandara Allah ya halici sama da shi shine su mastawa ila sama'i wa hiya duhanu wannan adduhani wannan hayakin nan da ya rinka tashi da wannan ruwan to sannan kuma bayan Allah ya halicci ƙasa to sai ya nufi ita zuwa ga halittar sama wa hiya duhanun alhali tana hayaki to wannan duhan din nan shine hayakin wannan ruwa da Allah ya sanar da shi to sai Allah ya halicci waɗannan sammai eh, samman nan da a dunkule eh, ta cewa sama ta kan ta ta kan ta kana kuma da da sama ta kasa da sama ta ɗaya ta biyu ta uku duk ɗaya akan ɗaya ɗaya akan ɗaya ɗaya akan ɗaya ɗaya akan ɗaya guda bakwai ne to sai Allah ya zo ya bubbuɗa su aka rika buɗa su kowanne aka ba da tazarar shekara 500 tsakanin wannan sama da wannan sama tsakanin wannan sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu tafiyar shekara 500 tsakanin sama ta biyu zuwa sama ta uku tafiyar shekara 500 tsakanin sama ta ainihin uku zuwa ta hudu tafiyar shekara 500 tsakanin sama ta hudu zuwa ta biyar tafiyar shekara 500 daga ta biyar zuwa ta shida tafiyar shi ma 500 daga ta shida zuwa ta bakwai 500 to haka ko ina kuma ta kana huma kenan to kuma kowace Allah ya sanya kawai rukunta wato shi ma ɗin tafiyar shekara ɗari biyar ne to wannan kuma ruwan shi ke sai Allah ya sanya masa nutsuwa da ya nutsu sai ya zama kumfar da ta taso samansa sai Allah ya san darar da ita sai ya ƙasa da ita kuma eh to da aka yi sama ƙasar daga ruwan da aka yi ta shi ne wata alamil ma'i kullu shay'in hayy domin saman ƙasar ma duk daga wannan daga ruwa aka aka halice su wannan saman to haka ita kuma zama ɗabaƙa ce guda ɗaya shi sa Allah ya halaka samawati a anin wal arba kaga samawati bai ce wal arabina ba to ai su ma kasan bakwai ne amma sai ita ɗabaƙa ɗaya ce ita sama fafa ta kanahuma eh ita kuma kasan sai zama ɗabaƙa ce guda ɗaya shi sa idan aka jam'anta sammai ita kuma sai a wahada ita kuma kasa ɗin duba ɗabaƙa ce guda ɗaya amma ita ma ɗin bakwai ce wa minal arbi wa minal arbi misu da hunna da Allah ya faɗa kaga su ma misalin sammai ɗin inda saman suke bakwai to hakan su ma kasan su ma suke ainihin guda bakwai to haka Allah subhanahu wataala ya rike wannan sammai to duk Allah ina gaya mana wannan ne domin mu izina a cikin halittar sama din shine su masa wa'ida sama ifa sama wannan sama samawacin din nan eh sannan kuma Allah ya zai Allah ke cewa can sha kai fa bane hawa zayyana ha mun kawata sai da taurari mun kawata sai da ainihin wato ainihin wata mun kawata sai da rana to duk irin waɗannan yana daga cikin abubuwan da bayan Allah ya halicci saman to bai bar saman haka ba kuma sai da Allah ya mata ado ba don kome ba saboda akwai fawa'id wato akwai fa'idoji da yawa ga bani adam a cikin kallon sama eh kallon sama yana amfanar da ɗan adam da wasu fa'idoji kusan guda goma na farko wato yana tauye yana rage bakin ciki idan mutum yana cikin damuwa ina kallon sama to wannan wato yana samun relief na wannan bakin cikin da yake damunsa sannan yana rage wasuwasi idan mutum yana yawan wasuwasi idan yana kallon sama to yana ainihin rage masa suwasin nan sannan kuma yana gusar da tsoro idan a cikin tsoro kake ma mai yawa to yana rage maka wannan tsoron sannan yana tunatar da kai Allah eh domin ka tuna in ka tsaya kai izina a cikin yadda Allah halice ta to zaka tuna Allah zaka tunatar da kai wato Allah sannan tana sanyawa zuciya girmamawa ga Allah subhanahu wataala sannan tana gyara tunanin dan adam za ka cewa ko jarabawa ake yi an ka manta amsa ai haka kai kaka da yaro ko eh sai tunanin naka sai zama eh wato kai kullu din abubuwan da ka manta to tana kaifafa basira tana gyara tunani wanda yake mummuna ta mai da shi tunani wanda yake mai kyau sannan kuma tana amfani da zuciya irin cutar zuciya to shi ma yawan kallon sama hasken nan yana gyara wato ainihin zuciya sannan kuma tana sun tana sa to mai bege tana sa masa nutsuwa wanda yake cikin soyayya cikin wani abubuwa tana sa masa nutsuwa sannan tana sanya tanisi ga wanda yake masoyi sannan kuma ita kanta sama alƙibla shi ta addu'a idan an kalla karo ya roki Allah kada kanka sama to kuma ita ce alƙibla da sujaba ta Allah Allah subhanahu wataala yana amsa addu'a to saboda haka ubangiji sai ya tsawata ta dan mai dan in ka kalle shi kuma ya baka sha'awa din kuma sannan ka samu wadannan fa'idoji da ake samu a ainihin har guda goma to to shine wato saman kenan to Allah ya ce antum ashaddu harkan amis sama ko ko sama ce mafi girma banaha to in dai sama ce mafi girma to ga tanan ku sani fa mu Allah mu ne muka gina ta ga tanan mun gina ta sannan rafa'a samka haba sawaha Allah ya daga rukunta ya kuma daidaita shi kaurinsa tafiyar shekara 500 wa a gaɗa shalelaha sannan ubangiji ya duhuntar da daranta ka gani kuma banda kuma wannan hikimar da kuma wato wata ni'ima ta Allah tana da haske eh amma sai Allah yakan duhuntar da daranta shine sai a tafiyar da rana sai duhu ya zo dan me dan ku samu nutsuwa domin lokacin da aka ce duhu ya zo a lokacin shi kuma jiki yake samun shi kuma domin idan akwai hasken rana jiki yana samun ƙarfi da zarar rana ta tafi to jiki kuma sai ka ji ya sami wato rauni to kuma ina buƙatar ainihin kwanciya kenan a huta to shi kuma dama lokaci ne da Allah yake cewa taskunu ko eh ji ko idan ku samu nutsuwa a cikin sa dan haka lokacin da dare yi duk halittar Allah ma samu nutsuwa take eh wal huma sakana fil layli wan nahar saboda haka wannan nutsuwar da Allah yake sawa duk dabbobi da ɗan da da ainihin halittar Allah suna samun nutsuwa domin bacci Allah ya sanya waje Allah nawma muku subatan waje Allah nawma muku subatan Allah ya ce mun sanya muku baccinku hutu ne ga jikunanku dole jikinka ba zai iya yiwa ya aiki 24 hours kuma ya ƙara yin 24 hours ya ƙara 24 hours ba ba zai yi ba saboda haka duk inda ya aiki 12 hours to yana neman ya samu dan hutu eh ko ne 8 hours ne samu jikin zai isa ma yayi ƙarfi sai inda in ka tashi to irin aikin da kai jiya shi zaka iya yi kuma a yau amma idan za a baka kai 24 hours kana aiki in an zo an ce ƙarar ci gaba to wani kira masu gagar likita kai kai overworking na jikin naka ka rauna da jikin naka to hikimar Allah duk sanda dan adam yayi aiki yayi aiki wani wani lokuta wanda gabar tasa za ta iya yi to kuma Allah ya bashi hutu shikenan eh ba shi yake dare mahutar baba to shikenan sai ya samu ya huta in ya huta kuma dan wannan lokaci shikenan daga ya tashi kuma sai a ji kuma wani karfi wata fawa eh irin abin da ijiya to zai iya kamar sa koma abin da yake sama da haka din ma to wannan shi ma ni'ima shi ta Allah shine ma'anar a ga dashale da hakenan Allah ya tuhuntar da dare na ita saba din domin me don ku samu ku huta eh domin idan akwai haske to shi wani dan adam fa ba zai iya hakuri ba za ka wani birkila ko lebura sai ga har magariba mata ana ta aiki amma da zarar kuma an ga duhu ya shi kuma hakura to inda yanzu akwai shoran hasken ba zai ba zai ba zai hakura ba ci gaba zai eh musamman an yi aikin an bayan aikin kwangila eh an ce ya bige shi kenan ko sai ka to sai kuma a ce yanzu izo gobe ya karanta ba to bara ya hada din ya bige aikin ayo baki daya to shine sai Allah ya sanya wato duhu kenan na dare domin i zama kun samu hutu wa akhraja buhaha sannan ubangiji kuma ya fitar da hantsinta wanda shi kuma lokacin hantsi wato yana farawa ne daga lokacin duku-duku da zarar alfijir ya kyoto gari ya waye ya yi shaɗin nan to har zuwa lokacin zawwali wato sha biyu da rabi to nan duk lokaci ne na ainihin wato buha kenan har zuwa lokacin zawwali to shi kuma yammaci shi kuma ina farawa ne daga zawwali a muka ce sha biyu da rabi har zuwa faduwar rana shi kuma shine ashi shine wato ainihin yammaci kenan to Allah subhanahu wataala ya sanya ga dare ga kuma lokacin walha ga kuma lokacin hantsi to duk waɗannan lokuta ne waɗanda jikin ɗan adam kowanne akwai irin abin da ya dace ya yi a wannan lokaci ɗin to ku sani fa allah da yake wannan tasriful umuri ai shine mai iko bisa ashe aikata dukkanin komai yanda yake mai aiki ga dukkanin komai to ashe haka yake da aiki cikin dawo da ku yanda kuka ya halice ku to yake da ikon ya tafi da dare izo da rana ya tafi da rana izo da hantsi ya tafi da hantsi izo da dare to Allah da yake wannan ashe ku shaida ne iko ne eh yana da iko zai da zai dawo da ku kenan to duk wannan Allah yana bayyana dalail qudratihi wato dalilan qudratinsa to Allah ce wal arba ba'da zalika da haha sannan wajha hal arba wato mansubin al ishtigali wadda hal araba ubangiji ya shimfida ƙasa ba da zalika bayan ya halicci sammai da haha ya je shimfide ta wanda wannan yake nuna cewa wato sammai wato ƙasa ƙasai an riga halitta ƙasai gabanin halittar sammai sai da aka halicci ƙasai sannan aka halicci sammai amma ita stressor san da Allah ya ce ta sai ta zama a dunkule take ba a shimfiɗa ta ba sai da aka halci sammai tukunna sannan kuma ba da zalika da haha sai Allah ya shimfiɗa ta ina ba ta gani saboda haka a za ka ga ayoyi da suke bayyana cewa kamar wancan faɗin Allah sun masta wa ila samai kar sai Allah ya faɗa halitta ƙasa ya ce yayi ƙasa sai mace summa da alif wa tarahi sai bayan ya halicci ashe ƙasar kenan sannan ne kuma istawa ila samai sai kuma Allah ya nufi ga halittar sammai to kaga ashe sai da aka halicci ƙasa sannan kuma aka halicci sama din to kuma an halicci saman to kuma nan Allah ce wal ardu alif zalika da a bayan halicci sama sai kuma aka dauko ƙasa sai aka shimfide ta ita shimfida ce sai bayan an halicci sammai sannan aka shimfida ƙasa amma sai da aka halicci ƙasa bayan an halicce ta sai aka halicci sammai amma ita ƙasa ba shimfide ta ba da aka halicci sammai to kuma ba al zalika bayan halitta samai din da haha sai Allah ya shimfide ita katse din ina wato wannan shine jami'i da kanin ina fata an gane bayan kuma shekara 2000 ne tsakanin wato dahu din da halitta samai da aka halitta samai sai da aka shekara 2000 sai kuma aka shimfide a su katse din eh bayan shekara 2000 to su ma ubangiji subhanahu wataala ya halici kasai din nan wanda ita ma kasai Allah subhanahu wataala yana nufin hikima ne ga dan adam a cikin halittar sammai a cikin halittar kasai din domin wato ita kasa ubangiji subhanahu wataala ya sanya ta shimfiɗa ce ga banu adam wal arba farshinaha wa ni'mal mahidun Allah ce kasa ga ta nan mun shimfiɗe ta madallan masu shimfiɗewa mu inji Allah to Allah subhanahu wataala ya shimfiɗa kasa domin ‘yan adam ko kuma dukkanin mahalittar Allah ta tabbata a ban ƙasa domin suna buƙatuwa zuwa ga matabbaci to idan da Allah ya dunkule ƙasa to da ba za mu iya yin gidaje a kanta ba ba za mu iya kaiwa da komowa a kanta ba to Allah subhanahu ta'ala ya shimfiɗe ta ta yanda za mu kai mu komo daga wannan gari zuwa wannan gari daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa to wannan ni'ima ce ta Allah gare mu Allah ya shimfiɗe ta ce da haha ɗin nan dan ya zama ni'ima gare mu bai dunkule ta ba ta zama kamar tsaunuka to da ba za mu iya rayuwa a kanta ba ba za mu iya kaiwa da komowa a kanta ba to Allah ya gaya mana wannan domin mu gode masa mu kuma tabbatar da ni'imarsa cewa Allah qadirun ala kulli shay cewa Allah mai iko ne a bisa dukkan komai sannan kuma ubangiji ya sanya ƙasa ita ce mahalli na abincinmu idan da Allah ya sanya ta ta zama mai tsauri to da ba za a iya ainihin shuka a kanta ba ba za a iya shuka a kanta ba kamar yadda ba za a iya gini a kanta ba to Allah ya sanya ta ta zama inda za mu iya shuka a kanta za mu iya gini a kanta sannan Allah ya sanya mana ita mai laka-laka ce ita ba sanya ta mai tsauri ba ta yadda in mun zuba mata ruwa za ta jike za mu iya kwaba ta mu yi bulo har ma mai gida kuma idan Allah ya sanya iska ta busa ta kuma ya sandare sai ga gidan nan ya tsaya to wannan dukkanin sa ni'ima ce ta Allah gare mu sannan Allah ya sanya ta mai taushin da idan aka yi shuka cikinta ruwa ida ke ta to kuma za su tsirar da tsirrai idan da mai tana da tsauri irin na dutse da tsoro ba zai iya fitowa a cikinta ba to shi ma dai wannan ina daga cikin ni'ima da Allah subhanahu wataala ya mana na halitta ta wato ainihin ita kasa din to shi Allah ya ce wal arba ba'da zalika da haha Allah bai sanya ta tana rorawa da mu ba domin idan da Allah ya sanya ta tana rorawa da mu to da gini ba zai tsaya kanta ba mu ma kuma da ba za mu iya tabbata a kanta ba da haka ta irin girgizar ƙasa da ake samu to wannan fa dan Allah ya tsoratar da bayansa ne eh amma ubangiji fa Allah ya shimfiɗe ta ya rike ta domin me dan mu tabbata a kanta Allah mun gode Allah mun gode to dan Allah yana neman cewa duk irin waɗannan abubuwa mu da kallon su a matsayin ayoyi ne na ubangijin mu so to akhraja min hama aha bayan wannan kuma ubangiji ya fitar da ruwan ƙasar Allah ya sanya ruwa wanda Allah shi waje Allah mai lamai kula shi in hayyin afala tu'minu mun sanya wato kowane abu mai rayuwa ne daga ruwa Allah ce ba za ku ba ku imani da Allah ba domin shi ruwa da shi ne rayuwar dukkanin ɗan adam take tabbata idan ba ruwa to babu rayuwa to don haka tun da ya zama shi ne mahaɗin rayuwa to sai Allah ya sanya shi gashi nan majanin ba Allah bai sanya shi ruwa ne wanda zai wato zai zama abu ne mai mawuyaci ba a'a gashi available ko da duk inda kake ruwa za ga abu ne mai sauki ko lafiyarsa za a yi domin yanzu idan da za a ce maka ga ruwa duro ɗaya sai ka ji kuɗinsa bai kai kulabar wani turaren ba ko sai ka ɗan turare ne a aljihu za ka jefa shi amma kuɗinsa sai ka ji ya fi kuɗin ruwan nan duro guda ko lafiyarsa ko za a yi to da haka Allah ya sanya shi mujalin a gidanka in ka haka rijiya ruwa sai ya fito in lokacin damuna ne kana zaune a gidanka ma sai a zuba maka ta indirarranka ma sai ka ɗiba ka cika ka cika ga matan kinan da ake na ƙasa sai kai rariya ma in ya zubo daga sama shi kenan shige rariyar sai kai wani ɗan kogi ko wani ɗan kujiddifi a cikin gidanka wanda in babu ruwan kuma shi kenan da shi za a dinga ɗiba ana buƙatu to ubangiji subhanahu ta'ala ya sanya ruwa wato available saboda me saboda ya shine mahadin rayuwa babu ya rayuwa rayuwa ba za ta yi ba idan ba da ruwa ba idan da Allah ya hana ruwa to fa da dukkanin halitta da basu tabbata ba da rayuwarsu ba za ta yi ba saboda haka Allah subhanahu wataala ya sanya shi dan ya zama ni'ima gare mu sannan yana daga cikin ni'ima da Allah subhanahu wataala yayi ga dan adam a cikin ruwa shine Allah ya sanya masa dadi yayin sha da Allah sai ya sanya ka dole kana bukatar ruwa din amma sai Allah ya sanya maka shi mai daci milhan milhan ujat ya sanya maka shi mai tsananin daci mai tsananin wazzatsi kana sha kana bata kuma dole sai ka sha din to amma Allah sai ya sanya ruwa sai ya zama mai zaki ne gashi available kuma gashi da zaki kana sha kana rinshi din musamman ma ka samu mai sanyi kuma musamman ma irin lokacin azumin nan an ce an sha ruwa to wannan abu ne ashe idan ka sha ruwa ka ji zakin sa ka ji garkan sa ka tuna wanda yi maka ruwan ka tuna wanda ya dada maka shi din ka tuna wanda ya sanya maka garkin nasa shine Allah kenan to Allah ya ina kira da kai yayi maka sama yayi maka kasa kuma akhraj minha ma'aha Allah ya fitar da wannan ruwa na wato kasar gare ku don ku sha ka gani mata'allakum wa li'an'ikum Allah sun ya shi amfani ne gare ku kuma ya amfani ne ga dabbobinku ya kuka bukatu sai ku sha in kun bukatu ku ba dabbobinku su ma sai ku ba su haka yana daga ni'imar Allah ga ainihin wato gabayin Allah ya sanya ruwa bayan kun sha in ka ji jikinka yana kaikayi dauda ta taru kenan sai ka wanke jikinka da shi yana gusar da dauda ta jikinka in tufafinka suka yi baki sai ka zuba ruwa ka wanke tufafinka sai ka ji sun yi daɗin sawa to wannan ma ni'ima ce ta Allah gare ku sannan da shi ne ake jamsasa ƙasa idan ka nufi za ka yi gini sannan idan abu ya bushe ana son ya taushi taushi ruwa ake zuba masa sannan idan gobara ta tashi ruwa ake zubawa sai ya zama an kare kai ga barin wannan gobara sannan idan aka sami wato wato wato wato wata buƙatuwa ga dafa abinci duk abin da cin da ku ci dawa ko gero ko masara to kuma za ku zuba tsabar dawa a cikin tukunya ba dole sai kun kawo ruwa da ruwan nan shine zai tausasa ta zai dafa ta zai ba ku damar da za ku ci ta idan ka yi kayan aiki ka gaji in ka zuba ruwa a jikinka sai ka samu hutu sai ka ji ƙarfin jikinka to don haka duk wannan yana daga cikin ni'imomin da Allah ya zuba a cikin ruwa shine Allah ce mata allakum Allah ya muku wannan dan amfani gare ku kuma wali al'alikum dan amfani da dabbobinku dabbobinku ma za su ci wato abin da kasar ruwan nan ya tsarar na ciyayi sannan kuma za a yi wanka za su sha su ma kamar inda kuma kuke sha ɗin to shi ne mata allakum wali al'alikum to fai za ja to Allah ya ce fai za ja ake tsamatin kubra idan musiba babba ta zo wata ce a tsamatin kubra ita ce annafatus saniya busa ta biyu kira to a wannan lokaci yau mace zakarun insani masu a ranar ne mutum zai tuna abin da ya aikata a nan duniya na alkhairi ko shari domin daga an busa to duk wannan ayoyi kuma yanzu izina ta kare Allah ce a kalli sama a kalli ƙasa duk fa dan kai izina fa kai imani da Allah ka ka bauta wa Allah duk dan ka gyara tsakaninka da Allah ne to in ma kayin in ma baka yin ba a ranar da ƙwammatul kubra ta zo ina aka busa ta biyu to a ranar kowa zai tuna irin abin da ya aikata na kairi ko kuma shari wanda ya aikata alkhairi ya farin ciki wanda ya aikata shari kuma ya ga sakamakon abin da ya aikata Allah ya ce wa barzatul jahimu liman yara Allah ya ce ana bayyana wutar jahima amma bayyana wutar jahima liman yara ga wanda yake gani ai ma'ana kullu ra'ayi ga duk wani mai kallo akwai kuma qira'a liman tara ga wanda ita wuta take ganin sa ga ta kurukuru yana kan da tana kallon sa ko kuma liman tara ga wanda kai kake ganin sa ya annabi Muhammadu waɗannan da kake gaya musu ayoyin ka ayoyin Allah ba su imani ba to za a fito da wuta kurukuru ga sunan za su ganta na'am wa amma man amma man qada wa athara al-hayata ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الله وجعلنا منهم الله yake cewa fa amma man tsaga amma wanda ya shishigi ga Allah ya ketare iyaka ya zama dukkanin irin waɗannan ayoyi da Allah yake ta bayani yake ta bayani ya zama bai kalle su ba ballantana izinantu da su ballantana ya koma zuwa ga Allah ya imani da Allah to wannan yayi dubiya ne yayi yayi shishigi shi da yayi kafirci kenan wa asar alhayatad dunya kuma in zaɓi rayuwar duniya akan rayuwar lahira yake ganin ita duniya ya tsaya ya ɓare mata gyaɗa ya miƙe ƙafa ya shankake ya yi ƙara'i ya ce abin da bai ba a baya ba ya yi yanzu ya samu dama wa asarar hayatar duniya shine in zaɓi rayuwar duniya kenan Allah ya ce fa innal jahima hiya al-ma'wa haƙiƙa wutar jahima din nan da Allah ya amfada da Allah ya ce birratul jahimu liman yara to wannan wutar jahima hiya al-ma'wa ita ce makomarsa Allah kiyaye mu amin haka wanda bai bi Allah ba Allah ya faɗi cewa makomarsa ita ce wutar jahima ita ce wato zai koma zuwa ga wutar la wato wutar jahannama idan Allah ya tanada ga duk wanda bai bi Allah ba wa amma man hafa maqama rabbihi na'am Allah ya ce amma wanda yi tsoron tsayawa wato tsayawarsa gaba ga ubangijinsa wani hannafsa ya hana kuma wannan rai nasa al'amaratun da su wannan rai mai yawan umarni da mummunan aiki ya hane ta gabanin mummunan aikin ya hane ta anil hawa gabanin son zuciya to wannan fa innal jannata hiya al-ma'wa aljanna ita ce makomarsa Allah mu ji Allah min ashe abin da ake nufi wanda iba Allah makomarsa aljanna wanda ya saba wa Allah makomarsa wuta shi ne wani bawan Allah wato ya taɓa tsintar wasu kuɗaɗe a zamanin shi abu abbas shi ahmadu tijjani wani bawan Allah ya shiga makewayi zai kama ruwa sai ya ajiye yan jakarsa haka da dinaransa masu yawa a ciki saboda haka sai da ya fito ina kama ruwa sai i gaba ya manta da ita wani bawan Allah ya shiga zai kama ruwa sai ga wannan jakar da ya duba sai ga dinarai ne masu yawa a ciki sai ya fito da su ya bi sawu ko zai tsinci wanda ko zai zai gamu da wanda ije bar wannan kuɗi to yana can yana nema yana nema shi wannan bawan Allah sai farga cewa ya bar dinaransa a wannan guri da ya kama ruwa sai dawo hankalinsa a tashe yana nema sai ga babu hankalinsa ya tashi ya buga nan ya buga nan hankalinsa ya kigice kawai sai ka tafi da wannan bawan Allah sai ce shi ko kai ne kai da kuɗinka sai ce ai ne yana karba ya buɗe iga kudin sa duk inda suke sai rungu yace wallahi sai dan aljanna ne wallahi sai dan aljanna ne ya din karan tsuwa cewa dan aljanna ne sai malam ta ce ya aka kasan cewa shi dan aljanna ne ai ba wanda ya san dan aljanna in ba Allah ba to shi kenan sai aka shafa tawa a wajen malamai kowa sai ce ai wannan sai yayi kafara dan ba wanda ya san dan aljanna sai Allah to shine ya kawo fatawa ga shuwa Ahmad Tijani shuwa Abdul Abbas yana zuwa sai ya ce sai aka gaya masa sai ce a ya ce ai dan aljanna ne mana eh ya ce ba kuma ba wani fara kansa aka ce ah, to sai ta yaya sai ya ce ai wanda ya tsinci wannan kuɗi yanda shi kuɗi ana cewa su miyal malu malan da kasa su mai gidai shi an cewa kuɗi a larabci aka ce almalu malu a saboda yawan karkatar zuciya zuwa gare shi dan zuciya tana karkata zuwa ga zuciya ra'aytun nasu kad malu ila man indahu malun wa man la indahu malun fa alhu nasu qad malu naga mutane qad malu sun karkata ila man indahu malun zuwa ga wanda yake da dukiya wa man la indahu malun duk wanda ba shi da dukiya fa alhu nasu qad malu sai ka karkace an ga ba karkato ba karkacewa ake yi kaje lama ai karkata zuciya zuwa ga dukiya ita sa aka ce wa dukiya malu to kaga zuciyarsa tana son wannan ba wanda zai ce don mun Allah shi zujina lillahi kubu shahawati min nisa'i wal banina wal qanatil muqantarati min az-zahab wal fiddati kowa ina so zuciya tana son wannan amma wannan bawan Allah bai tsinci wannan kudin ya dawo da su ba ba wai don zuciya ba ta so bane sai dan ya tuna maqama rabbihi ne shi sa yayi bayar da shi to Allah ya ce wa amma man hafa مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى إيش قال لي ولا شيء قال الجنة هيك شو واش بقول لك خير باي بقاعد ولا كفارة إذا يا ربي إيه باي بقاعد ولا كفارة تقول لك إذا حل كي جبرن سن زوجيا شيني إكي بعد الجنة shi sa manzala ce kufatil jannatu bil makarih an kewaye aljanna da abubuwan ki eh kufatil nari bi shahawati an kewaye wuta da abubuwa na sha'awace sha'awace saboda haka sha'awace sha'awacen nan da Allah ce wa asarar hayata duniya to su ne sukan kewaye wuka kewaye wuta mutum yana bin wannan sha'awa yana jin daɗi yana tafiya tafiya bai aune ba sai ya tsinci kansa a cikin wutar jahannama ita ko wuta aljanna an kewaye ta ne da makare waɗannan abubuwan ke abin da kana kana kai baka so in a san zuciya ka ne wa zai tsinci daloli a yanzu a wannan zamani kuma a ce ya nemi shi ya ba su in a san zuciyarsa ne ba zai iya ba amma ya tuna maqamar rabbi ya tuna wannan ba halaliyarsa bace in ma ya ci a nan duniya in ya ji daɗin to zai biya su a lahira to wancan tsayawa gaba ga ubangijinsa tsoron wannan shine zai sa ba zai ci wannan ba shi za ce to ai babu komai a kansa yace dan aljanna ne eh shi dan aljanna ne shi na'am to Allah ya to Allah ya mu karfin zuciyar mu shi haka babban abu ne shine fin karfin zuciya shi sa shedan da hawa su suke kai mutum wuta ko da kaga ya je wuta shedan ne da hawa suka kai shi Allah ya kiyaye يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها Allah ya ce yas'alunaka wato suna tambayarka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama suna tambayarka an sa'a dangane ga alkiyama wai ayyana mursaha a yaushe ne za ta tsaye da rosinta a yaushe ne alkiyama za ta ajiye rosi menene rosi Em? shine muciyar da ake tuka kwale-kwale da ita irin kwale-kwale wanda da ake hawa in za a tsallake ruwa to wannan muciya da ake haka ita ake cewa da ita roshi ita ce marasa kenan to in aka ce lokacin da aka ajiye aka ajiye wannan roshi din me kenan me za a yi za a tsaya kenan ai hakan da ake aishi da tafiya in ana son a tsaya ya ake yi sai a ajiye to wai ita alkiyama yanzu wannan rayuwar duniya haka ake yi kamar wato mai fito ne kenan a cikin ruwa a kwale-kwale nake shikenan za a je gaci shine can za a je domin duk wanda ya kwale kwale ai ana neman gashi akwai inda in an je za a je wani rosi din to duk rayuwar duniya take ganin ta tafiya ake tafiya ake ta'abiri ne wato tsallakewa ne kamar ruwa ne wannan gaba daga wannan gaba aka ce kowa kuma sai ya je waccan gaba din kuma dole sai ka je dan haka ka tanadi komin da zaka hau komin da za a hau din nan shine kai wani in ma ka hau aiki na gari ko in ma ka hau aiki na banza saboda haka su masu hankali a cikin bayan Allah sai zama inna lillahi ibadan fuqana طلبوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا سالها الأعمال فيها سوسا sai da haka Allah yana da wasu bayi ɗan birni wanda bai wato suka duba duniya tsallaku duniya suka ce duniya ga fiti wa hafu fitana suka je wa kansu tsoron fitina domin me nazaru fiha sun yi duba cikin duniya falamma alimu lokacin da suka san Allah halittar ne hanyar waɗannan cewa ita ba wajen tabbata ba wajen zama bane ga duk wani rayayye to ji alu halittatar ta ce duniya suka sanya ta kamar wata maliya ce zurfin ruwa ne wanda aka ce kana nan kuma an ce dole sai ka je can yaya za ka yi ba ta ka zo salihar amali sai hasu fana suka riƙi kyawawan ayyuka shine komin da za su yi to wannan komi shine kai ka to akwai lokacin kuma marsa lokacin da za a ajiye wannan muciyar za a zauna kenan shi an ce a kamacin sa'atu marsaha alkiyama ta tsaya kenan sai ka ashe yadda annaka al-sa'ati suna tambaye ka ya rasulullahi dangane ga alkiyama ayyana mursaha yaushe ne za ta tsaya shine ka ajiye rusul kenan yaushe ne alkiyama za ta tashi to sai Allah yake fima anta min bikra to cikin me kai ka tabbata ya rasulullahi na ambatanta ai kai ma baka san lokacin za ta tsaya ba ai cewa akai ka gargade su dai zuwanta za ta zo amma yaushe za ta zo babu wanda ya santa in ba Allah ba amma tare da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da Allah ya sanar da shi lokacin da alkiyama za ta tsaya annabi ya san lokacin da alkiyama za ta tsaya yasa wani bawan Allah yayi tafsiri mai ban sha'awa a wannan guri da yazo sai ce fima yas'alunaka cikin me suke tambaye ka ya rasulullahi ai anta min zikraha ai kai kanka ma kana daga cikin alamar kiyama eh ai kai kanka ma ai ce ai buistu ana wasa'atuka hatin manzala yace an aiko ni da alkiyama haka miki saboda haka zuwan manzon Allah ma alama ce ta bayyana alkiyama cewa alkiyama ta kusa to dan haka Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san da alkiyama za ta tashi amma ba a umarce shi cewa ya bayyana bane shi yasa lokacin da malaika Jibrilu ya tambayi manzon Allah ko kuma manzon sama ya tambaye shi yace mata sa'a yaushe ne alkiyama hadisi ne yace abirni anil iman abirni anil islam ko a ya tambaye shi kuma me eh alif sa'ati ba labari dangane ga alkiyama sai manzo Allah yake cewa ba sani ba sai shi a'a mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'i ai wanda ake tambaya dangane ga alkiyamar bai zamo a alama mafi sani ba ashe ya sani kenan bai zama mafi sani ba daga wanda yake tambaya domin waye mai tambayar dole ne to ai ni ban ci ka sani ba na sani ka sani kenan eh kamar yadda na sani kai ma ka sani sai ka sani na bai fi sanin ka ba to amma ai ba ce mu faɗa ba ko ba ka ba sai ka ga yake aka usulul hakim sai aka kaucewa amsar sai to abirni al-amaratiha to tun da dai ba za a faɗe ta a ce rana kaza lokaci kaza ba to ya alamomin ta suke iya nan ka gaya masa ga alamomin ga alamomin ta muddaki nutsukin muddaki nutsukin su ne manya manyan alamomin alkiyama muddaki mimin nan bayanin mahaji dalin nan bayanin dujjal inun din nan isa kenan ya din nan ya juje ma juje ne na din nan na kace salifin ce tsakun din nan tsakun ne tsakun shi za a ta yin annoba kafin ɗin nan ƙahu za a yi ta fari a yi ta fari za a samu waɗannan su ne alamomin manya-manya na alkiyama to don haka duk irin waɗannan abubuwa suke ta bayyana alamomi ne na alkiyama amma a ce rana kaza lokaci kaza za ta bayyana to shine Allah bai umarci manzo Allah ya bayyana wannan ba amma manzo Allah sama ya san ranga alkiyama za ta tashi Allah ya san da shi gabanin ya bar wannan gida na duniya to shi za yace fi ma yas'alunaka cikin me suke tambayar ka rasulullahi ai anta min zikraha ai kai kanka ma bayyanarka zuwanka yana daga alama ta alkiyama amma sai dai ila rabbika muntaha muntaha sanin ran da alkiyama ta tashi ya tabbata ne ila rabbika zuwa ga ubangijinka subhanahu wataala ila ka Allah shi san lokacin da za ta tashi kai tsaye annabi ya sani amma bai faɗa ba yanzu ba wanda ya sani sai Allah subhanahu wataala na'am innama anta munziru man yakhsha
innama anta kadai dai kai lil hasari inna ma lil hasari kadai ne kai ya rasulullahi munziru man yasha mai gargadar wanda yake tsoron zuwa alkiyama kai dai kai gargadi ka ce akwai alkiyama za ta zo ba wai ran za ta zo ba kai aiki kafin ta zo din domin mai ai ba ta zo ba ai akwai ranar mutuwa to ai man mata fa kalika masa kiyama duk mutum da ya mutu shi alkiyama ta tsaya ran da ka mutu ai ran da alkiyama ka ta tsaya kenan sai aka gina ai fara mutuwa to kai aiki gabanin mutuwa ka shikenan kawai abin da ake nema gare ka kenan eh in je mu zo mun hashaha sai aka dauki ya tsoron alkiyama to kai aiki gabanin mutuwar sa
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها to كأنهم يوم يرونها Allah ya ce kai ka ce su wato ranar da suke wato suke ganin alkiyamar lam yalbasu basu zauna ba ka ce basu zauna ba fi kubur masu kabarbaran su illa ashiyatan sai dan yammaci au duhaha ko kuma hantsinta shi ashiya shine daga karfe 12 zuwa karfe 6 da rabi kenan a yanzu shine ashiya buha kuma daga sanda rana wato duku duku duku dukun dare da safiya zuwa wato karfe 12 da rabi shi kuma shine buhaha to idan suka tashi a cikin kabarbari duk dadewar da suke a kabari sai ya zama cewa ka bai shige a ce daga wato karfe 6 na safe wato zuwa 12 da rabi na rana ba duk dadewar da suke aka za su gani eh saboda me saboda abin da yake gaba ya fi abin da yake baya Allah kiyaye mu to shi sa almanzo Allah yake alkiyama ba su zo da Allah shi lafiya cikin illa bagata kamar da je muka faɗa cewa manzala ce alƙiyama ta shi ba zan zo baraɗe wannan ya shimfiɗa riga ana ciniki ƙara mun a'a in ka siyar ni dai na siya haka a'a ni dai ka ƙara sai dai jiko isra'ilu ya tusa kaho da fi ni kenan ya ƙara a wani ya ɗaga loma bai kai bakin su banji manzan Allah isra'ilu zai busa kaho sai da fi ni kenan loma da ba ta shiga ba kenan shi za sai a litta ana busawa sai zama sulamin rasu illa sa a cikin illa shaitan auduha sai zama kuma ba zuwa ba illa shaitan auduha wannan ana amfani da shi ga ainihin mai naƙuda ko mace mai ciki in Allah ya da za ta haihu lafiya in tana da doguwar naƙuda to aka rubuta shi kafa goma sha ɗaya idan akwai zamzam ana neman zamzam shifa'u ne a rubuta kuma ana kokari ana neman a ƙara da fatiha domin ita ma shifa'u ne domin shifa'a ne da manzo Allah ya faɗa domin Allah ya dan tana taurin aiwa ko tana anya mata aiki to Allah zai Allah zai sahale mata aiwa ga annahum ayarun mai raunaha don ya labasu illa a shaitan augusa ya wani su alhamdulillah kuma ka daji Allah ka mana gada kuma Allah ya ji mana amin Allah ya bara gari mu Allah ya ji mana da ba da insha Allah ila illa anta nusbun tubi da kan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mutum ya zama wato